sannan kuma aliyu mai cutar azaba yin gafarta mana mana gafa ya fara cewa ya ayyukan ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kar ku bata ladan sarƙa da gori da cutarwa Allah ya buga mana misali kamar misali shirin da ya zamanto misali kamar kuma bayani a kan kan ba dutse wanda yake kwace sai aka yi ruwa mai karfi kan ruwa nan da ake ce mama kuwa ruwa ya fito da duk abu da ke kan kuma na wannan su baya to haka mutum da ya yi aiki na ciyarwa amma kuma ba da Allah to a nan sai Allah ya ce mana ya ku al'umma manzon Allah وفي الذين ينفقون أموالهم في كتاب الله فقالوا وجدا سكتية dukiyoyinsu don neman yardan Allah sun yi ne saboda Allah lillahi lillahi illallah wa tasbita min anfusihim da kuma tabbatarwa da kansu lada to Allah ya ce bai kama san jannati misalin wannan mutane kamar misalin babban gona ne jiya wata wanda yake jigawa wuri wanda yake kudu babu gangara babu kwari wuri a kwarce ilawa wuri mai kyau wanda yake yana kwarce ba a fara hawa biyu sai ba mako ruwa sai samu wannan gona ba a tattokura da bayi sai ta bayar da abincin ta ma'ana abin da aka duka ne ke biyu za ta ba da wato amfanin gona sau biyu lokacin da wani za a samu abin da aka tura a girba lokacin da damuna ya wuce ma ana taɓa da turawa biyu ba za ta koyi ya ji haka yi yakan ba da amfani mai kyau a wannan gona to haka ciyarwar mutumin da ya ciyar saboda Allah ya yi saboda Allah to zai samu lada a nan duniya Allah zai sa albarka a cikin hanyar abincinsa hanyoyin da ke nima Allah zai sa albarka sannan yi zanen kula yana kuma zai samu lada sakamako mai kyau a lada Allah zai samu abin da ya yi Allah zai gafarta masa zai kuma sa shi a cikin aljanna wallahu wallahu bima ta'maluna ya ku al'umma manzon Allah shi Allah da duk abin da kuke aikatawa ba su yi Allah yana gani Allah bai gani ne za ka zo abin da za ka yi ka yi saboda Allah idan ka yi wa duk alkhairi daga baya ka yi kowarta to kowar sannan ya tafiyar da wannan lada Allah ya kiyaye Allah ya ce أيود أحدهم أن تكون له جنة sai ya zama to tsufa ya same ba zai iya noma wannan gona ba ya tsufa ta da kyar zama da kyar kuma sai zama yana da yara ƙanana wani da wasu kan shekara goma wani ƙananan yara wani da ba za su iya noma gona ba ko ba za su iya gyarawa ba in wani abu ya taso mutumin da yake wannan halin don Allah zai yi buri ko zai so a ce wani iska wanda yake dauke da mutane da iska na na annoba wanda yake zuwa ya biyar da komai zai so a ce yin wannan iska ya zai fa gonarsa ya kona komai da komai zai fa haka haka ba zai so ba misali a nan shi ne mutum ya zama to ya tafi laya ga shi da ya siyar duk abin da ya kamata ya yi da dukiya ya yi ya gina masallatai ya gina makarantu ya taimaka wa gajiyayyu ya taimaka wa marasa lafiya ya taimaka wa marasa jari duk taimako da ya kamata ya yi jari amma kuma sai ya zama da bayan Allah ya ba sai aka tafi lahira ga wuta yana kallo ga aljanna yana kallo amma sai ya zama an gode aiki nafi duk korin da ya yi ga wanda ya musu alkhairu da kuma tukar wanda ya yi ga wanda ya musu alkhairu sai ya samu ya kone dukkan amfanin da ya bari a nan duniya na wannan aiki ne sai ya zama Allah zai ci a kai musa kana da yanku da kuma kaga da yanku ba zai zo ba to shi ne an Allah yake cewa ana wato a duku shi ne duku ɗayan ku zai so an ta kuna na hujjar na su fi tafiyar wa a a ce yana da wani babban gona gonan nan akwai dabinai akwai inagobi kadiririn ta tara na hawa koramai suna gudana a ƙarƙashin wannan gona da mafi ranar kullum tsawara duk wani ƴaƴan itace ƴaƴan marmari abinci wanda ake cewa abinci yana wannan gonan amma kuma wasa ba wani bauru amma sai girma tsufa da kama shi ba zai iya noma ba ba zai iya nema ba wannan kuma ya tsufa ba amma yana da wuturiya yara ƙanana raunana waɗanda ba za su iya ja wannan gona ita ma su ba kai kiri na ba za su iya ba ba ba ba ne samu amma kuma sai iska irin iska na wanda yake ɗauke da wuta mai koda komai sai ya zo cikin wannan gona ba ta rakat ta ba gona ta kone ba a kunci da wani ne ga da a cikin ba gona zai yi gona mai zaɓe da ka duk mutumin da yake so ya zura yana ya samu sakamako mai kyau a wurin Allah Allah ya ba shi gidan aljanna to ya zama wajibi in zai ciyar ya yi saboda Allah kamar da Allah ya ce والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم to duk mutumin da yake sai samu irin wannan sakamako idan zai ciyar to ka yi saboda haka wanda ka ba shi in ya gode ma uhu in bai gode ma uhu ka yi saboda wani ka yi saboda Allah ne amma kar bayan ka yi ko ka dawo kana goran sama ni ne muka kaza ni na ba shi gida ni na ba shi gona ni na yi maka kaza na ba shi zaki kaza to yayin da kai wannan goro wannan abin da kai ladan da ya ba shi to bari na ji ya ma alilu min amrin fada Allahu wa ba mansura da ba jama'a musulmi Allah yana dawo hankulan Allah yana son mu ne albarkan annabi Muhammad Muhammad ibada haka ba Allah sai bar kowa ya yi abin da ya dama sai an tafi lahira Allah ya jide da zuwa a wuta wane da bai Allah a ce Allah da ya sa kai haka wane ka ya ba da fi mun ke ma ya Allah yana son mu ne shi ya sa Allah ya fitar hankalin ku kiyaye kaza ku kiyaye kaza kawai ki kaza kawai ki kaza da ka yanzu da bara ya rage ba mai shiga rijiya ka kulle abu da rasulun a man sha'a a bayyane wa man sha'a ba قال يقول إنا أعلمنا للظالمين نارا أراد بهم صوارمها وإن يستجيبوا يغاث بماء كالقبور يجب الوجوه عيد الكرام وطاعة المرتبطة ألا يا جا يا جمع يا كلو من ظننا يا بس يا بس القرآن قرآن وكل أول الله قرآن bayyana mana shi sa an Allah yake cewa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kamar haka kullum ya ku al'umma manzon Allah Allah yake bayyana muku ayoyin sa silla silla dalla dalla la'allakum tatafakkaruna wataƙila lallai za ku ji tunani ku dawo da bayan ku zo ku bi nasu shi Allah ya riga ya gama ya bar a kan wani mai guda biyu ga hanyar alkhairi zuwa aljanna ga hanyar sarki zuwa wuta ya rage naka wanda ka ɗauka uku in ma ta ga wa in ma ne wa in ma ka hura za ka zama a musulmi duk abin da za mu yi saboda Allah kar ka yi komai sai da Allah kar ka bar komai sai da Allah Allah yana cewa ana azali shuraka in alisir ni ne mafi wadatar abokanan tarayya na da aka haɗa ni da su in kana bautan mulki ne bautan rana ne bautan wata ne bautan makulun ne bautan aljani ne bautan makisi ne a bautan kuɗi ne duk abu da kake bauta a wajen Allah kake haɗa shi da Allah to Allah ya ce ya fi waɗannan abun wadata sama nawa ne ƙasa nawa ne duniya na wane ne lahira na wane ne duka na Allah da Allah abin da ake faɗa wa Allah ne na kuma da wani ba su da komai Allah shi ne mawaka da haka Allah ya ce man amira amalan fa a shirka fi gayi tarabtu wa shirku duk mutumin da ya aikata wani aiki wanda ni ya kamata ya ma amma kuma sai ya haɗa ne da wani ya a cikin aikin to Allah ya ce ni mawadaci ne ni zan girma in barci da wanda ya haɗa da shi ne ne ne ne biyar da kullum kana buga mana misali kamar kai ne ba zo wurin daurin aure ko wurin suna irin na kudin da ake raba wa malamai ba a samu da malamai ba irin na wannan kudin kana zaune a jeji a cikin ka akwai kuɗi ya fi miliyan ɗaya na ɗari kuma kana da kuɗi a banki ya fi miliyan ɗari kawo sai ana raba irin na wannan kudin ya kafe ko yana da shirin ya kafe da raba da sai da wajen ciwo a yana yin bukatu wani ko raba da sai da babban wani baro yawa goma goma za a zai zama da kai zai zama da kai za ka ce ba ku ne ko to Allah shi ne mai mai komai da komai wanda ka haɗa shi da Allah nan misali kamar wannan goma ne wanda bai da komai kaga Allah sai ya ji girma ya farma shi wanda ka haɗa shi da su ga zai yi da ba duk wanda zai yi aiki ne saboda Allah to ba wanda yake yi wanda ya tafi na da ba wani ba ba wa yake rama Allah da ba duk abin da za ka yi ne saboda Allah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din da ba da aiki ga Allah shi kai kai ibada ga Allah shi kai duk abin da za ka yi sai don Allah nan za ka bari ka bari don Allah amma duk abin da ka ciyar ko ka taimaka daga baya ta zama goron ta kai ma wanda zama abu goro wanda zai mun yi bayani mutane ko ne kada yin sun zama goro wannan ba komai iyayenka ba ba ko ya zama da sun ba gori a kan wani al'amari wannan ba komai kun haka ne don ka gyaru haka nan malaminka in ya ba gori kan wani abu da ya faru a kan karatu wannan ya maka ne don ka gyaru to haka nan a mutumin da yake da da bawa in ya ma bawa wani shi ma ya yi da zai ga amma duk abin da ka ciyar kawo kai wani to za ka tashi a lariyar wato fasan fayo kai ba ka da lada ba ka da gobiya a duniya da ma ka yi don a ce ka yi to an baka yabo an yi zai ka an ce ni ne kai an ga a ciyar ka nuna sai ba da bayarwa ya zama tuka kuma amilan da nafi ba ta tsara wani Allah ka kiyaye mu wannan hasa ya ka Allah ya kira ba zalika jiwe ya zawo da kuma ya ce da Allah mu san da Allah ku ta zama ko ya yi dalila ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa min آمنوا ومن ما أخرجنا لكم من الأرض قد مخلوق منه تنفقون ولا ترجع في دين إلا عن تؤمنوا به واعلموا أن الله غني حليم ألا يزال ويا أيها الذين آمنوا يا هو أدعوك إيمان لألا هو إيمان لمن الله أنفقوا كثيرا من طيبات ما تفضل daga cikin tsarkaka kyawawan abin da kuka aikata kuka nema ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar ko ta hanyar sana'a in za ku tsira to ku tsira daga cikin tsarkaka kyawawan abin da kuka nema ina la ta da yi ko la ya ko da la mai tsayi Allah ta zake ba ya kama abu kai ne za ka ba Allah ka ba Allah ne kyau dan kana da jira hatta tudu bi ma fi buru ba za ku samu aljanna a wurin Allah ba sai kun ciyar da cikin abin da kuke so wajen wajen ma abarina za ku so sannan ku ciyar da cikin abin da kuka fitar muku min al'arzi daga bayan ƙasa masu kayan gona idan kayi abu kayi noma ka kirga amfanin gona can wanta na ya zai ba su na ka fasu ana magana kuɗi ne tsaba in za ka ba da sadaka ka ba da ne kada zama to sai ka kuɗin ya ya riga ya tafi ya yaji ko kuma ya shiga halin da kamar shi yana da wahala ke so ba zan yi sadaka a ka ba Allah ne kyau wai wata rana ɗan kuma mu ne ba bari ya zo rijiya zai yi ruwa akwai na kudin sabon aljihu ya tsufiya ya sa kula ya yi ruwa sai kuke suka so shi ofin rijiya ya yi su sai ke kayi sadaka har su kanan na ana ne da ba da wasu kamaya da zai yi an ba mu yi da zai to a cikin mutane akwai wanda sadakar sai ya ga ba da yadda yi sannan zai yi sadaka ko kuma in zai bayar da yanzu ba da rafi ana neman taimako na yin kuma da kan yi ba idan ana neman gudunmawa sai da wani ya fito da kuɗi mai yawa a aljihunsa sai ga yana buɗewa dubu dubu da yana buɗewa kai na ga yana bayan zai fita dubu biyar ne ko dubu goma ne bisa a dubu da yake buɗewa da yana neman ina ina biyar biyar suke sai ya tona ya tona ya zo mai da ɗan biyar biyar na ma sai da ko guda hudu na wata na guda hudu sai da ba zai yi nan da ai muna taimakawa ai kun yi haka ne wani kuma da muna bayan da aka Allah ya ce an fi munin aiki ba ce ma ka samu ku ciyar daga cikin kyawawan abin da kuka aikata kuka nema ta hanyar nema ko ta hanyar sana'a ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض سنقوم كثيرا daga cikin tsarkaka kyawawa daga abin da muka fitar muku a cikin ƙasa idan ka yi noma ka jire to duk za ka ba Allah ka ba Allah da kyau ba sai ka ga masarar da ya riga ya tsutsa ya cinye ko dawar da ya lalace ko wani abin amfanin gona wanda ya zama su ya shiga wani hali ku ce za ku ba Allah ba Allah ce kada ku yi haka wanda za ka ba ba mawadaci ne ba ba ba ba da dauki ba رحمه الذين منه تكذبون sannan kan ku ta ku da mummuna da cikin abin da za ku biya har da roƙo mummuna da za a ci kyakkyawa in za ka bayar ko dan ba za ka bayar zakka ka duba wanda yake lafiyayye kotsacce mai lafiya in kuma ne za ka bayar ka bayar da mai kyau ba wanda idan an je za a kashe da kyau yake ake ka ba a ka ba Allah da kyau ولستم بآخرين إلا أن تؤمنوا به ألا يتولى يضموا أنصاره فضعف أنصاره إذا قدموا يكونوا يكونوا لما يجدنا بقلوب يرى بكلا سيدا ويرى تجد كلا يومه duk sun cikin ku ne ya nika mana da ba za ka ba za ka ba da zai kan bari na shi da rama zai iya cinyewa wani gauri ne ka fara Allah ya yi za ka ba Allah ka ba Allah da kyau ba wanda kai ma idan an ba ka a matsayin aikinka za ka amfani matsayin sai ka daure ka rufe yiwuwa wa ala kuma sani ya ku al'umma mazan mana annan lama wa iyo Allah da ake maganar nan ba Allah ba wa dace ne san ka ba wani nan da bai sarka an ce ka sarka an ce ka bayar ka ɗauka cewa wani za ka je mai addinin Allah za ka je mai Allah ne ni والله غني واعلم ان الله غني وغني سوى الله هو تكفيه dan ana kainin nawa ne dukiyar da yake hannunka nawa ne duk abin da yake sama da wanda ya kasa duka lillahi ma sun samawa da wani zambiyo da kuma sun samawa ne a wani zambiyo duk abin da yake samai da kasai duka na Allah ya zama wa'ada mu annan ba a bariyu sai cewa Allah na kowa da shi ne ba wai Allah mata roƙi ba ne ba zai wuce Allah yana kuma mu taimaka masa Allah yana cewa ku yi in kun yi sadakar ku ne ba amfani kamar da zai gaya wa nan gaba a kilayen kuma baro wa ya rubu bin fashayi ko wallahu yi ko ba ku da shi ko ba ku da ba ku da shi ko ba ku da ku da ka anan ولو أن الله غني كفر سوى أن هو نسيه فلا حبيب أبوه إلهي إنما الله على الدنيا على إلى باب بولي وانا سرطا بذلك فأبوها كمرة في هذا أبو تفعيل الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم الشيطان يجيبكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يجيبكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم هذا يا رسول الله فقرأ الأمم وإذا تكون بعد زكاة suke yin ba da taimako in taimako ya taso ka faɗa a rufu aljaina ya yi kuma sama shi ba ne nan kullum yana muku alkawarin talauci ne in kuna ba da sadaka za mu talauce kullum haka zai zama zuwa yana wa mai kuɗi wa kuwa kullum kai yana wanda waɗannan za mu talauta ba kullum taimako ya taso a ce wurin ka kullum ka gode ba ai akwai bayan Allah da yawa wadanda suna gari amma ba a yi su da ba zuwa abin da ya kama ana zuwa wurinka ana neman ka ka daga hannu sai wa Allah wuya kai sai ka ce bayan Allah yana da wadatu Allah yana da wadatu Allah yana da mutane yana da tsuntsaye yana da dabbobi yana da bishiyoyi yana da halittu ga sunan iri amma Allah ya zaɓe ka wurin aikin alkhairi aka dumare ka to ka bayan ko kuma in ba za ka bayar ba ka yi magana ne aure ba a rufin wa baka da su kalli ne Allah ya ce min sadaka ta ke da maura a nan da an Allah ya ce a cikin tsarin da yi kuma baka ke da kullum yana muku alƙawarin talauci in kuna cewa kungiyar ko zai ta za a talauta za a yi kaza kaza za a yi kaza kaza to idan ka zai ke da shi ke zan ya gawa da shi wai na zo ku yin fata yana muku wani kullum da talauci da roba kullum haka ba a nan alfata nan ba za a kai ana nufu ruwa ya wai a mutu yin fata amma sauran wurare na ƙwarari ya ce wa yawon kudin fata ana nufin sunani amma a nan roba ake ne kullum ne zai yi da umarni da roba kullum kan ka bayar kan ka bayar zaka alhali kuma akwai rana yana zuwa kana kallon kungiyar zai yi za ka mutu ka bai ‘ya'yan da ka haifa da matan da kake aure da ‘yan uwa ko da ka ba shi gado suna ci suna cin daɗi sun manta da kai kai za ka je mai wahala da tsari a rayuwa sai an tambaye ka wannan kuɗin da ka tara fima iska saba huwa fima an saba hu kawai hanya ta karewa sai an tambaye ka in ji wannan sannan kuma wani hanya ka ga wani karewa ka kashe ta hanyar kirki ta hanyar arzai ko ta hanyar banza sai an tambaye ka sun kuma nan al'umma suna da rashin in ba sarkace ta auri wani sabo ta sanya sabon gado ba za ta kwanta da tsohon gado da kwanta a kai ya zama wani ne za ta yi sabon gado sabon kujeru a canja shirin ɗaki da kuma da ta mutu kawai za ku yi nama a soya ko a yi balaku ko a yi fatetu ko a yi yin soye tana ci da angonta suna kan garbaye tana ci tana jin daɗi kai kuma kana kawai kana kan kana fama da misali isa cika manzan Allah cikin cewa ya faru ba an yi suka bi kuma an ba matar da zai ka aika da matar taka za ta haka ne ya ga dare kudin da kabari ko kayan a cikin sunan a cikin kayan da kake sawa ma an raba karama sani a zai samu babban rigar ka da hular kai da kallo kai da tafiya ya da babu ya aure matan da kuma ya gane dukiyarka ya gane sarrafa kai kuma kana mana aure kana fama da bala'i da ka ran Allah ya ce nan ka rubu ya ku al'umma manzon Allah idan Allah ya ba ka dukiya ya ba ki dukiya kar su roƙe ka kar su roƙe kai kokarin aikin alkhairi an fi munin bayyana ba ki ma da farko wajen gwamma a bayyana na lokacin da zaune ana da kuciyar daga cikin abin da kuka ba ku da dukiya kuciyar daga cikin abin da kuka ba ku na amfanin gona kar ka yarda ke zai ya zo ya roƙe ka a shekaru ya yi hukun fara wa ya amur hukun fara dama lokacin da Allah ya kori ku ne bayan an ce ba a cikin adamu ne kuwa mai yanki Allah ya kore sai yau da Allah ya ce Allah ya sa roƙo kar a kashe hijira da kowa zai mutu Allah sai ce ka ke ka ba da manzari ko ka amma sawa sai ka kuma ba ka to sai ya alƙawari sai ce da a na rance da wanda ka halakar da shi saboda shi wato annabi Adam kenan wallahi la ajiya da wani bai alimi wa min qalbi wa alimani wa in kamali zan zo ka da wata baya da da wata hawo ba zan bari sabon amal ba ya فكده هو الآية تكير قول إسرائيل الله يكتوى واصبر للذينهم بصوتك وأجلب عليهم بغيرك ورجلك وشاركهم في الأموال وأولادهم وإيهم وما يجدهم الكتاب إلا غرور الله يسير هذه فذلك عورة والسفر تعين مريوينك فشكرك على سكرات القرآن yanzu ba sa son karatun alkur'ani ne yawan yawan sannan idanuwar su kuma ana su kallon alkur'ani ko kuma bishiyoyin allah ko kuma kallon salatu manzan allah sai dai kallon kallon banza kunnuwar su da kuma soji ka ana su jin ayoyin alkur'ani sai dai jin kallon kallon banza dala yanzu irin awoyin da mutane suke batawa a wurin wurin jin wace-wace da wurin kallon kallon facebook da twitter da wannan sai ga mutum ya samu kuma tsawa biyar wani duk ƙarfe takwas zai zauna da dare bayan ya ci abinci ya kuli ta ke yi na tsiriri ya yi batu ba zai yi ba zai zauna da waya tun wayar na da caja ɗari har sajin zai kare sai dai awa biyar ina kwarori shiga wannan shiga wannan kaga ya zauna ya rasu kamar wanda ke ganawa da Allah wani kuma shiga cikin tuita ne wani kuma shiga cikin wani ne shiga wannan wurin shiga shiga wannan shiga shiga wannan sai ba ta awa biyar amma ba zai iya yin nafila a kana biyu ko ne Allah ba zai iya duka wannan aiki wane ne duka aiki guda sai ga mutum zai zauna da mutane da azumin nan akwai mutum da zai ya nemo aron suna da kallo kawai ina da jini sai ya kai tsawa tun daga sabuwar haka asali yana kankaka da kawai wani yana ne wani yana ne wuri cewa azumi wani yana kallon nan wani zai zai azumi ka ji wa da alƙur'ani wannan alƙur'ani ka yi ƙoƙari kafin a kai wannan ya ƙare ta yi kamar sauka ko ko ke da haka in ma ne sai ka kora kurma ne da ke kokari a ce kafin wanda ya kama ya dare kayan gaba da ma'ani kora kurma ne da haka ke nan yake zai fito cikin mu yadda mana irin wannan ya zai sa mana wannan ya sa mana wannan ويجبهم الشيطان وما يجبهم الشيطان إلا غرورا ذاك عن الله يقول الشيطان يجيبكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قال يقول والله يجيبكم مغفرة منه شيخ على كلهم يلعبكم الأول الإنسان غافرة منه كالغرزة وفضلا لكم صنم قلبه إذا تكير على شيء يكون يا مكة hadisi manzon Allah yana cewa ma na kafa malu min sadaqati duk dukiyar da ake sadaka ana zakka ana taimaka wa bayan Allah ko da da su manzon Allah bai ta wani in dai kana yi saboda Allah wadana kullum kudin da yana karuwa ne in dai kana yi kana taimakawa kana nema kana taimakawa to kullum za a kudin ka albarkar yana karuwa da kullum wallahu wasiu Allah mai yalwa ne mai rufara da sannan alimu fasa yuri ya sanu wanda ya siyar saboda shi ya sani ya sanu wanda ya siyar ba saboda shi ba ma ya sani ana sa mu yi kowa saboda yuri da hikima يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أبايا الله يا مغنم معصوم na kirki da na banza mu ji labarin daluta da daluta sannan kuma a waɗannan ayoyi kuma Allah ya yi wa ya yi mana magana masu dukiya na kirki da na banza masu yi saboda Allah da waɗanda suke yi ba don Allah ba to nan kuma Allah zai yi mana magana malamai dama gari baya shiga sai da waɗannan mutane guda uku mai mulki mai dukiya da mai ilimi shi ne mulki ya sa a zauna lafiya dole ko ana so ko ba a so wanda ya sa da turani mai mulki ya zo ya karɓi haƙƙi ya bayar da wanda aka zalunta shi ne hukuma in ba da hukuma ba ba dama sannan sai ya dukiya mai dukiya shi kuma ya taimaka abin da za a ji wurin gina masallatai makarantu da sauran ayyuka na al'umma kamar ko da rijiyoyi don taimakon al'umma to sai kuma malami shi kuma ya karantar da mutane ya tsora mutane kan tsoron tauhidi sai ya san cewa ba mai yi sai Allah ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah su je kusa da Allah to shi ne an Allah ya ce yuki hikima kamar da sha Allah yana ba da hikima shi ne ilimi ne amfani ga wanda ya ga dama idan an ce abin da ana nufin ilimin da yake haɗa aiki duk ilimin da yake ba a yi da da shi to wani ilimin azabar na lafiya ne idan muka duba iblis sai da yi gadin gidan aljanna shekara dubu tamanin ya zauna cikin mala'iku yana ibada shekara dubu arba'in ya karantar da mala'iku yana ba su ilimi ya yi mutu a cikin shekara dubu ishirin sannan ya jagoranci rahani ina mala'iku ne shekara dubu daya ya jagoranci rahoton gina kuma mala'iku ne wurin ibada shi ne limaninsu shekara dubu talatin sannan ya yi da wani a alaƙin shekara dubu goma sha hudu duka haka zai ba ka shekara dubu ɗari da dubu tamanin da dubu biyar amma da Allah ya ce da wani mai yawon gwamnati da ake ba mu wani haka a wurin billahi bin Allah da rajiyu da haka duk ilimi in dai ilimin kai ga haka ne to wannan ilimin azaba ne Allah ya ce da ka an Allah ya ce yubi ki mata man yata Allah yana ba da ilimi da aiki ga wanda ya ga dama amma duk da ilimi wata duk wanda aka ba shi ilimi tare da aiki ga ilimi ko yana amfani da ilimin wurin bin Allah to Allah ya ce ba ka dukiya mai ran tafiya hakika an ba shi alkhairi mai yawa Allah ba mu wannan alkhairi alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ba wa bayan sarkar ba kowa yake tuna cewa da zama ba shi ilimi an ba shi alkhairi mai yawa ba Allah ya ce illa hu da ba su sai dai ba mu ta kwaya ranka anan wato da Allah ya ga wannan da zai yi guda uku ga wani ga dukiya ga ilimi sai Allah ya dauki ilimi sai yawa a kan mu da Allah ya dauki zan aka zo za a yi wasan mulki da malami da mai mulki da Allah wa za a ba shi mulki da ba wannan bai kunki ne amma za a iya sani da ba su mutu za a ba ni za a iya sani da ba su amma ne ne wannan kuma bai kunkiya ne sai ya zama da malami da bai kuni da suka shiga hanya za su yi tafiya bai kuni ya kwasu kuni da gaba ɗaya da zuba a bayan ku malami kuma ya tsara ƙwarari a ka sai ga ya fari da ana cikin ruwa za ma fari wa za ma fari mai guri ba da riba sai dai a teku ko an sani ma za a tsari ko za a gani da yayi ba za a gani ba haka a cikin waɗannan mutane guda uku mai guri da mai mulki da malami za a cikin su don suka mutu wane ne za a iya gadon abin da ya bari a raba wane ne kuma sai dai na yi mai mulki za a iya gadon su ya hau a ce za ta ya hau mai dukiya za a rage dukiyarsa a zo a raba tsakanin ƴaƴa maza da mata ko ba zai yi ba ko magani ba in ya mutu da Allah za a zuwa da shi ba su ba ce kai ɗan tuwa ne kwashi tura kaza kai ba wa da kwashi tura kaza zai rabu ba zai rabu ba sai da mai sai wanda ya yi ko amma wanda ya yi karatu wanda ba a ga wanda sanar da su Allah ya ce duk wanda Allah ya ba shi ilimi ne amfani to hakika an ba shi alkhairi mai yawa amma sai Allah ya ce wa ma yasakaru ba kowa yake tuna ba da yi wa Allah godiya ya yi amfani da yin da aka ba shi bai ta mu da tsaro sai dai ba a rubuta wa ya san ka da wa ma anfa'tum min nafatin aw nadartum min nafatin أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصير وما أصبت من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصير الله يا رسول الله أتاك اليومين الكاوى الأمة كاوى وما أصبت من نفقة duk abin da kuka ciyar na daga ciyarwa zakka ne a sadaka ne irin na na na na neman lada ko kuma a ta fannin zumunci ne kaninka ko ko ko wanka ko ɗanwa ko ya sai ka ba ka wani abu ta hanyar zumunta auna zarko ko abin da kuka yi ba kace mutum ya yi da nuni ya ce ciwon lafiya yau zai fi sadaka naira goma yau kaga ya yi alƙawarci ko yace wallahi yau kai ta da naira goma min da zai har ga cikin bakance duk abu da kai ku ga jin da Allah ta yi da Allah ya alamu Allah ya san kuma Allah zai ba ku lada amma da zalimi da ne an tsari da zai alzalimai ba ku da wani mafi baki a lajira wanda zai zo ya taimake ku ya ana fadawa a tsabar Allah da wannan ana tana karantar da ku duk abu da ka ciyar daga cikin ciyarwa ko kai alƙawarin za ka yi daga cikin bakance idan ka aikata Allah ya sani hadisi manzon Allah yana cewa wa man nazara an yuti Allah fa yuti duk mutumin da yayi huzuri yayi alƙawarin zai yi Allah to ya zama dole a kan shi yayi yanzu misali ɗariƙa da kuke yi nan ɗariƙa da kuke kafa haka ba dole ba ne ba ce ka yi nuna ba amma kuma yana da amfani to duk mutum da ya zama muku kan da ya ce na zo na ko a wata rika sai ya yi alƙawari ya yi nuni aka rike hannunsa aka ja musu ayi sharari ya yiwa yi nunarka inda ma yi wa yi nunar la ya zula yi kawo a yi faman na kafa a yi na ba ya rufu a la kafa yi wa faman a wani ba an da rai la zuwa ƙarshen aya ya yi nuni ya kafa وبعد ما يدعو فقد حديث ومن نزل عليه دين الله فلم يوهي كما ظن الله ثم ثم اليه يدعو mawdu'i yayi alƙawarin zai bi Allah ya dora wa kansa wani aiki misali ya ce komai da safe zai yi istifari da yi salatin annabi da yi la ilaha illallah da yi da yi kuma haka kuma zai shigo tayar wajiba istifari talatin salatin annabi hamsin ayyana ɗari jawara sha biyu wannan ba shi na yin da yi ba ko duk mutumin da ya yi da zuri ya ce zai yi to har ka dauka wajen da kana yi ba wani lada ko ba ko bai Allah ne ba kin da ya alam ku Allah ya san amma wanda ya saba bayan ya alwari sai ya zo ya bai Allah ce wa ma li fadimin min nasir al-zalimai ba su da yake ba ko alada ya ya maka ma Allah alƙawari ka fara in ka san ba za ka yi ka fara a tsawon tsadori da boko ra zalimi ba ba ne ta ji ba to duk abin da ka saba ba ka iya ba kar da alƙawarin za ko ce ka ko ake yi ba yanzu misali ba ka tana yi maka yawan masallaci ko sai ka lokaci a faɗa wa jama'a ko kuma a'a gari jama'a ne ta tsoro ba ka ma ne da ba sai ne kashi hawa ko gari jama'a ne ta tsoro ko kuma a'a tsoron Allah ne kawai ta tsoro sai ka lokaci a faɗa wa jama'a za ka ba da dubu biyar to ba dole sai ka bayar ko ka mutu ya kuma ya zo alƙawari ka ba Allah alƙawari sai an shirya su ce gado kafin a ba gado ya kuma ba shi dan kuma da mutum ma idan sai ba alƙawari an ce ka suka to ba zai ba zo mai wa Allah alƙawari ba ka suka ba to ana ka zo ne annabi yana cewa alamatul munafiqi salat idza hadatha kadaba wa idza wa'ada akhlafa وإذا بنا قال الذي أرام المنافق وقل إذا أتقال وصول منافقين أقول أتقرم إذا أمر إبانا أتقرم إن يرى لنا سيأخاف عيان فقط الله يتقرم منافق قلوب لم وإذا ما أدعى فلم يكن يعلم ولم يتقرم لا يزيع يزيع ولم يتقرم ظنوا ما في ذنب القيامة من الله muna zuwa da ma yanzu ko da aure bani mu musulmi muna zai kanmu da wani wani karfa hoton sai ce wani afirka sai ko kuma islami sai to don Allah kai ba wa wani wanda ya kamata ka zama da tsarin afirka sai da islami sai wanda ya kamata ka dauka Qur'ani Allah ya ce kullu kullu bi sabbi ka fa ko kaza ne musulunci da ya gaba daya to idan kake kawo wa biyu ga afirka kan ga islamin kan wani wanda aka zaba ka ga maka na mutum ka rabi da rabi ke da aka yi zan kayan alkawari ana so ka cika sannan wani ba a cikin asara idan aka amince ya gabata a mara kuma zai yi hali Allah ta kiyaye da aka wannan aya Allah ya ce وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نظر فإن الله يعلم وما للظالمين من نصير إن تولوا الصدقات فهي من مالي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير إن تبدوا الصدقات فلإما بي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير على إن تبدوا الصدقات idan kun bai daga sadaka wurin bayarwa sai ka zo ka bayar a fili fahim mali ala ki magana na da da kyau da sai ka bai da na abin amma kuma saboda ko da ka bai da na da amma kuma ya zama zuciyar da ka bayar ne don Allah ba don a yaje ka ba ya Allah ba ba kai ne don a ce aiwa da yau dubu da ke bayar a ka bayar ne saboda Allah wannan a wurin sadaka na nafuda ke nan Allah ta faɗi in mali ma da za da haka ji Allah amma idan sadaka ne na farilla kamar zakka wannan an fito ga bayan addini saboda wani bai koyi in ji Allah ka bayar addini ya fi ka bayar a koyi a wurin sadaka na zakka amma idan sadaka na nafila ne idan kana jin tsoron kar ne ya shigo ciki to ka yi a koyi ya fara amma idan ka san zuciyar ka lafiya kan to Allah ya ce fa in ma ji ma da da ka gode na ji da shi da amma wa in ku kuwa amma idan ku gore ka bayar da gore wa tutu har su fara ka yi da ka ba ta kawa fa huwa khairu lahu to Allah ya ce haka shi ya ku alƙairi a gare ku sannan wani rufin lakum ya sanyi afikun kuma za mu kankare muku wani abu daga cikin munanan ayyukanku wallahu bima ta'maluna kabir lalle Allah da abin da kuke aikatawa Allah masani ne mai ba da labari ne Allah zai biya ku zai saka ku da ka wannan aya Allah yana kira in ka bayar a bayyane madan amma yake idan za ka bayar a goye din ka ba talakawa a goye da kai sai su to Allah ya ce shi ya ji a wurin yawan lana amma kuma da kuma bayani ne sadaka ne na barka to ana so ka yi a fili don wanda zai yi shi ma ya koyi da kai in ka zo barka ka bayar da ke wannan barka ne da kuma a cikin dukiya na ba cikin dalilin da ka bayar kai da aka ba kuma ana so kai koyi da sunan manzon Allah kamar da manzon Allah lokacin da Rahman bin Auf ya dauko dukiyarsa ya raba gida biyu ya dauko dirhami dubu hudu ya zo ya ce wa manzon Allah dubu takwas ne na raba biyu rabi na ba Allah da manzon Allah kuma na ba wa iyali manzon Allah ya ce cewa barakallahu laka fi ma anfaqta wa fi ma anfaqta to sai ma ana so kai koyi da manzon Allah kai ma wanda ya baka zakar addu'a kace abu da ka bayar alfa albarka abu da ya yi kuma Allah ya sa albarka hanyoyi da ke kawo Allah ya yi kai maka addu'a saboda Allah ya ce da ita kaftuwa da abi da kanku na kun gode da tsara amma idan mutum ya bada zakka ya yi kuma da kuɗi da wasu kuɗaɗe sai ka share shi ta bakin yara wani wani kare ba ko sai ka share shi ba ku da kuma ba hanya ba kamar ya ga ba wani akwai da su za ka yi alheri ne ba ba hanya ko da zai kamar ba kamar ku ba ko wani ba za ka shi kare zuwa za a bani za a bani amma wanda aka yi ya taso duk da gida ya zo ya zo ne ya godiya ya zuwa alkoholi ya zuwa alkoholi da Allah wanda ya yi tsarkakan zai da shi ko da ya yi ba sai za a yi zuwa an ba mai an gari ko ta gina gina zuwa ta shi ne nan ba wa ai wa da kuɗi kuɗi wallahi duk abin da kai sai ya mutu har ta ji daɗi to Allah ma da ya yi yin yin rashin yin ba abu da zai ba ne ba abu da zai rage maka ya ce yin san gode zai ƙara shi ƙara ma to ba zai tsakaninka da ɗan uwanka da malami da ka na mala yana son godiya ita wanda ya yi masa abu ko gode masa shi ya ba ka hannu amma kuma ba ya ba ka alari ba amma ta hannuwa ta hannu da ka na mala ya ce in su zai sadakati fari mali in ku bayyana madaka ko bayan addini madalla wa in su kuwa amma idan kun wai wa duk wasu ba kuka ba sadakawa فهو خير لكم وهذا يجيب الخير جميعكم ونغفر عنكم من سيئاتكم لا مذكر ولا أذكركم مونا من يجيبكم والله بما تعملون خبير ألا تسكيني ألا بإبان لا باجي لا بسكوا أي كذا من فاتا لا تعملاتي من فاتا باجي ألا يجيبنا وألا تعملاتي على جهة الرسل والله هذه التي ما لا تعمل على يوم كيف شريك يقوم في أمين فيها من الأرضين وتعوى الجماعة وذلك تقوي أرجل دعا نزيزا كما لا ينزعي لو كان تحسي كشفه أنت أخشي ثورة كشفه يرجي wannan ma ta guda goma nan sai suka zo manzon Allah da kansa wanda ba su jiki gaba da baya in ya yi ma an gafarta in zai yi ma an gafarta amma duk da haka manzon Allah in wannan wata ya yi kwana ishirin rashi ta yau sai ya san gama da gida sai ya tattara ya koma masallaci ba zai dawo gida ba sai ranar sallah yana masallaci da shi da iyalansa da sauran sahabbai ana ta ibada salloli ne karatun alƙur'ani ne zikiri ne da sauran ayyuka na ibada da ka jama'a ku sake sauki a cikin wannan kwanuka da ya rage mana alkhairin da cikin ramadana ina cikin wannan kwanuka ne da wanda Allah ya yi magana da nan rashin kadari ina cikin wannan kwanuka guda goma nan da ya rage annabi ya ce Allah ya ce rashin kadari khairu ce min al-sa'ibu wannan dare in mutum ya dace Allah ya saki ibadunsa a wannan dare to ladar da Allah zai baka ya fi ya fi ibadar shekaru tamanin da uku da wata ibadu sun zai ibada da ranar azumi da ta sallah ko ibada da babu riba ba annayyawanci ba ƙarya ba riya ba halitti ba da ba ta iya ba komai an tsayi ibada shekaru tamanin da uku da wata mutumin da ya dace da wannan gari kuma a cikin wannan kwanuka ne wannan qur'ani da yake hannun ya sauka ranar ishirin da hudu ga wannan da aka zama a rufa da dauke yanzu da kwanan kan zai ga tasiri ya kare ya tafi kuma zai dawo amma mu ba mu da zai yanzu wannan shekarar mun yi da wasu da yawa amma yanzu suna kawai yanzu da aka zama a rufa da dauke buƙatu wurin neman yardar Allah buƙatu wurin neman gabar Allah buƙatu wurin neman rahama Allah ya gafarta mana Allah ya mana rahama Allah ya tsada wani yardarsa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu